فهذا فخار للحبيب محمد ورفعة شأن للجناب مويد ومجد رفيع في نهاية سودد لسيد سادات النبي نبيين أحمد نعم لسيد سادات النبيين أحمد له كان في نور الحجاب نزول به الله أوسى في الزبور الممجد كذلك في فر كذلك في فرقانه المتأيد وإنجيل عيسى شاهد بتأكد لتوراة موسى فاسألوا من محمد تقول لكم ما للحبيب ما للحبيب بديل خواطره عن كل عيب مصانة صدوق ولو أن الحديث ما ولو أن الحديث مجانة فريد عديم ال فدير عديم المثل فيه إعانة فريد عديم المثل فيه إعانة لكل رسول منزل ومكانة ولكنما مثل الحبيب رسول حبيب حباه الله بالرب والهنا نعم حبيب حباه الله بالرحب والهنا وتوجه تاج الكرامة معلنا ووطاله فرش ال ووطاله فرش الهباء بلا عنا نعم ووطاله فرش البهاء بلا عنا لحضرة قدس الله أحمد قدنا وناداه فيها بالهناء جليل أيا ذا الذي أهدى إلى الحق خلقنا ومن قد أبحناه بلا شك وصلنا ومن قد منحناه مع القرب فضلنا لك الجاه والمجد لك الجاه والمجد المرفع عندنا تدلل علينا ما أولاك قليل بعثناك للخلق الجميع رسولنا لتهديهم بعد الضلال سبيلنا وتنشر فيهم كل وقت جميلنا لئن كان إبراهيم أحد لئن كان إبراهيم أضحى خليلنا فأنت حبيب عندنا وخلي وخليل أيا من تحاشى عن عب أيا من تهاشى عن بعاد وأنكلا ومن وجهه عن وجهنا ما تحول ومن بالمعالي عندنا قد توصل لأرش تقدم ودن لأرش تقدم ودن وقرب إلى عل إلى العلا وسلني فإني بالأطاء كفيل خزائننا قد سلمت لك ذي الجدى ويا وآياتنا قد أحكمت لك بالهدى وأملاكنا تدعوك بالرهب في الندى لقد شرف الله النبي محمدا بما لا إليه للأنام سبيل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الخميس sha hudu ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ashirin da daya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna takhmisu alƙasa'id wutiriya wanda aka fi sani da wutiriya za mu tashi a shafi na saba'in da biyar a cikin wannan littafi a karatunmu na talatin da takwas kenan to mala ya ce fahaza wannan abin da ya gabata na bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa a baya to sai ce faharun wato abin alfahari ne abin da za a bugi kirji ne saboda shi wato lil habibi ga masoyin Allah Muhammadi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duk sanda mutum ya tara sifofi na yabo sifofin kwarai to kaga wannan abin alfahari ne a wurinsa abin kuma a girmama shi ne sannan abu ne wanda ya kamata mu karan mu yi takama da shi saboda an fifita annabinmu mu sama ga kowane annabi an fifita manzonmu sama ga kowane manzo to sai mala ya ce wa rifa'atun kuma wata irin ɗaukaka ce ko wa rifa'atu sha'anin wa rifa'atu sha'anin wata irin ɗaukaka ce ta sha'ani mu'ayyade wadda take abin ƙarfafawa mu'ayyade ɗin sifa ce ta Uh, shi sha'anin ɗin to saboda haka wata ɗaukaka ce ta sha'ani wanda yake mu'ayyada abin ƙarfafawa lil janabi dangane da janibin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda duk waɗannan sifofi da aka faɗa ba kowa ake nufi da su ba face manzon Allah to an yi haka ne domin ɗaga sha'aninsa sha'anin da yake kuma an ƙarfafa shi shine sha'anin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa majidun sannan kuma girma ne rafi'un wanda yake maɗaukaki fi nihayati sudadi wanda ya kai matuƙa ya kai ƙarshe wajen shugabanci wannan sifofin da aka faɗa waɗannan kyawawan ɗabi'u da aka faɗa tun daga na halitta da na halaye na ƙwarai to wannan sun kai matuƙa sun kai ƙarshe wajen mi wajen shugabanci wanda ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi sallama shugaba ne a kan kowa duk wani wanda ba shi ba to ƙasa yake gare shi kuma baya yake gare shi su dadi shine shugabanci to shine yace ce lisayyi daga shugaba wanda yake sadatin nabi'ina shine shugaban jagororin annabawa shine shugaba na shugabannin annabawa shine ahmad in baka san shi ba shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so da haka ana magana shugabanci to manzon Allah sallallahu alaihi sallama hatta cikin annabawa waɗanda suke manya to shine shugabansu to sai ce lahu nuzulu annabi sallallahu alaihi sallama yana da sauka ko ka ce yana da masauki kana wannan masaukin da ya kasance fi nuril hijabi a cikin haske na shamaki shine lokacin da aka yi mai da shi to sai da ya keta wani irin shamaki na haske sannan ya samu isa fadar Allah aka ba shi masauki a can ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tattauna da shi ya gaya masa abin da zai gaya masa sannan kuma bihi da annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama au sallahu Allah ya yi wasiya fi zaburi a cikin littafin zabura almumajjari zaburan nawa da take abin girmamawa sau da haka cikin zabura ma wadda aka saukawa annabi dawud to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ya faɗi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma an tabbatar da cewa zai zo ƙarshen zamani zai zo ƙarshen zamani to shi ne ce kazalika banda zabura kuma haka karatunka na shiga ɗaukanmu kazalika haka an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama fi furqanihi a cikin alƙur'anin sama da ya zo da shi almu'ayyadi ƙur'anin da yake abin ƙarfafawa wa injilu isa littafin da aka saukarwa annabi isa shine injila shi ma shahidun mai ba da shaida ne game da wato tahowar annabi sallallahu alaihi sallama ƙarshen duniya bi ta'akkudi tare da ƙarfafawa kaga duk wayannan littattafai ne waɗanda suka gabaci alƙur'ani dukkaninsu Allah ya faɗa ya yi bayani kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo kuma an yi bayanin sifofi ne a can waɗanda sifofin da ake bayani a kai to sannan ya ce litaurati musa fas'alu ku masu musun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wai ba ku yarda rasulullahi ba ne masu inkarin darajar manzon Allah masu musanya matsayin manzon Allah sai ce to fas'alu ku yi tambaya man muhammadi wai waye ake kira muhammadu littaurati Musa ma'ana fi taurati Musa a cikin littafin a taurana wadda aka saukar wa annabi Musa bi ma'ana ku tambayi ma'abuta a taura malamanta waɗanda suka santa suka karance ta suka fahimce ta to ku tambaye su su gaya muku wane ne annabi Muhammad za su gaya muku da ita ku a taura duk tafi waɗancan littattafai cikakken bayani game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ita tana da mushabaha tana da mushakala kwarai da gaske da alkur'ani to shine malam ya ce za ta ba ku amsa ta ƙulu za ta ce lakum gare ku ma bai zamo ba badilu irin lil habibi ga annabi sallallahu alaihi wasallama badilu irinsa ma'ana annabi ba ya da tamka ba wani wanda za a ce ai shi irin annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka amsar da za ta baku kenan khawatiruhu tunanin annabi sallallahu alaihi sallama ababin da ke ɗarso masa a zuciya ya ce musanatun ababin tsarewa ne an kulle aibin daga dukkanin wani aibi duk wanda ba annabi ba za ka iya samu wani lokaci yana iya zuciya ta yana iya ɗarso mai wani abu ta bujiro mai da wani abu mara kyau na aibi to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare tunanin zuciyarsa duk abin da zuciyarsa za ta ɗarsa masa musanatun abin tsarewa ne an kulle aibin daga duk wani aibi ma'ana ba ta tunanin komai sai alkhairi sallallahu alaihi wasallam sannan saduqun manzon Allah sallallahu alaihi sallama ne mai yawan gaskiya ala wazani fa'uli mai yawan gaskiya ne ba wai ma mai gaskiya kaɗai ba walau annal hadisa majanatun ko da ko labarin da zai bayar zai bayar da shi ne cikin ba'a cikin wasa da da kakaci to ko cikin haka manzon Allah zai faɗi gaskiya ko ba'a zai yi da kai annabi sallallahu alaihi sallama to baya faɗin abin da ba daidai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ballantana mi kake tunani zancen da yake ba ba ba ba'a ba kaga min babu aula ya zan shi ya fi masu fantuwa da gaskiya faridun kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama makaɗaici ne an ce faridun shi ne wanda ba a cewa ga wani wanda za a kwatanta shi da shi sau da haka a duniyan nan kakaf ɗinta min awwaliha ila akhiriha to faridun ne sallallahu alaihi wasallama duk wanda za ka kawo in an kwatanta shi da annabi sallallahu alaihi sallama ƙasa yake to sai ce kuma adimul misli kuma annabi sallallahu alaihi sallama an rasa irinsa an rasa wani wanda za a ce wa ai irin annabi ne dangane da daraja dangane da ɗabi'u dangane da komai sallallahu alaihi wasallama fihi i'anatun tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai taimako akwai taimako da ya samu daga Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma likulli rasulin kowane manzo da aka aiko manzilun yana da masauki babba wa makanatun da matsayi na daraja kowane manzo don kaka ji an ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sai ka ɗauka to ai su ma manzannin ba komai ba ne la to shi yasa ya ma istidrak al-istidrak ya ce maka a'a kowane manzo yana da nashi matsayi yana da nashi daraja da Allah ya ware shi da isa eh to amma in ka tattara su gaba ɗaya ka tattara matsayinsu da darajarsu kakaf da duk bai kai na manzon Allah ba to shi ne ya faɗa a nan ya ce walakinna sai dai sai shafe abin nan damiri ai walakin nahu sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma rasulun babu wani manzo mislul habibi irin annabi duk da wancan matsayin nasu ha da ya ambata na cewa li kulli rasulin manzilun wa makanatun kowane manzo yana da masauki yana da matsayi babba na ɗaukaka sai ce to walakin na sai dai ka sani ma rasulu babu wani manzo mithlul habibi irin masoyin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ma'ana duk yana gaba gare su sai ce habibun masoyi ne na Allah habahullahu Allah ya ba shi kyauta bin rahabi da yalwa ta kirji Allah ya yalwata masa kirji ba ya da kuncin kirji sallallahu alaihi wasallama walhala da farin ciki saboda haka damuwa da baƙin ciki da takura na zuci duka Allah ya cire ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa tawajjahu kuma Allah ya yi mai kambe da tajal karamati da kambe na girmamawa shine hula da ake yi ta sarauta to Allah ta'ala ya yi masa kambe eh, ana ana sama sarki ita saboda ya bambanta da kowa hula ce ta sarauta to Allah maɗaukakin sarki ya saka ma annabi sallallahu alaihi wasallama kambe na girmamawa ma'ulina kuma yana mai halin bayyanuwa ga al'umma wannan kambin nasa sai zan ya bayyana shi akan sauran halittu dai da ka zo kana hangen wannan hula ɗin ta kambin to shi kenan za ka gano cewa eh wannan babba ne kuma ya bambanta da sauran mutane wani yana ishara ne kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin da Allah ya bashi to kamar matsayin wata hula yake ta sarauta wanda ana ambata wannan matsayin to sai kaga annabi ya bambanta da kowa ya bambanta akan kowa ya fifita akan kowa wa wattalahu kuma Allah ya shimfiɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama fursha albahai shimfiɗu na haske lokacin da ya yi mai iraji to Allah ya shimfiɗa masa shimfiɗu na haske bila ana kuma ba tare da wata wahala da ta same shi ba duk tafiyar nan da an ka yi ka dubi nisan tsakanin ka'aba zuwa baitul maqdis ka dubi nisan tsakanin nan duniya zuwa har fadar Allah amma manzo Allah bai wahala ba ko gajiya bai samu ba saboda abin iko ne na ubangiji amma kai da an ce kai tafiya kila ta awa guda sai ka ji ka gaji sai wahala ta biyo baya to kadida kadidana Ahmadu ga can ƙarshe Ahmadu annabi Muhammadu kadidana haƙiƙa ya kusanta li hadarati qudusil lahi zuwa ga fada mai tsalki ta Allah ma'ana da ya je can to sai Allah subhanahu wata'ala ya kusanto shi zuwa ga halararsa zuwa ga fadarsa zuwa ga masarautarsa ita ce hadara wanda babu wata halitta da ta taɓa takawa wannan wurin hatta mala'iku ba su taba kaiwa wannan wurin ba to shi ne sun madana fatadalla to sai ya ce wa jalilu allah wanda yake babba mai girma na dahu ya kira manzon allah fiha a cikin wannan fadar tashi wannan hadarat bilhana tare da wato farin ciki da haske an tarbe shi a tarbo irin na girmamawa kai ka ce shi ne mai sauke baki kuma shi ne bakon amma sai aka tarbe shi tare da farin ciki da haske da murna ana maraba da shi to me an ka ce masa yanzu zai gaya mana abin da an ka gaya mai a fadar Allah to sai aka ce da shi a ya zallazi ya kai wannan da ahada khuluqana ya bayar da ɗabi'unmu ilal khalqi ba ilal haqqi ba ne ilal khalqi zuwa ga mutane zuwa ga halittu domin ai halaye ɗabi'u na ubangiji subhanahu wa ta'ala ai ba mu san su ba sai ta hanyar manzon Allah eh saboda ya zo mana da alkur'ani ya karantar da su hadisai cikin hadisai da ayoyin alkur'ani da muka karanta nan ne muka fahimci sifofin Allah subhanahu wata'ala to shine sai Allah ya ce mishi ya kai wannan da ahada ilal ahada ilal khalqi khuluqana wanda ya bayar da kyauta ta fuskar karantarwa da bayani zuwa ga halittu ya bayar da sifofinmu zuwa gare su domin su siffantu da su irin su kyauta da haƙuri da juriya da tausayi da amana duwannan sifofi sifofi ne na ubangiji asalan mu kawai an ara mana ne aro ne to abinda an ka fara gaya masa kenan sannan aka ce da shi wa man qad ya kai wannan da qad haƙiƙa a bahanahu mun halatta masa wasu lana saduwa da mu bela shakki kuma ba tare da wani shakka ba irin saduwar da ba mu taɓa halatta ta ga kowa ba sai gare shi don ba wanda an ka taɓa irin wannan ganawa da shi shi ne na farko kuma shi ne na ƙarshe waya eh haka nan kuma aiwa a yaman wa man qad ya kai wanda haƙiƙa manahanahu mun ba shi kyauta mun ba shi kyauta fadlana ta falalanmu ma'al ƙurbi kuma tare da kusanci mun ba shi falala ko mun kusanta shi zuwa gare mu kaga duk duk wa'annan kalamai shi ke fassara maka waccan magana da yi wana dahu fiha bil hana'i jalilu sannan aka ce da shi lakal jahu kana da daraja wal majdu da girma almuraffa wanda aka ɗaga abin ɗaukakawa inda na a wurinmu kana da girma da daraja da matsayi wanda wannan matsayin an ɗaga shi a wurinmu sai Allah ya ce ya ci gaba da ce masa ta dallal ka kusanto alaina zuwa gare mu sai ce ma ka kalilu darajar ka ba kaɗan na bace ga abin da Allah ke gaya masa darajarka ƙimaka darajojinka ya rasulallah ba kaɗan ba ne suna da yawa sai aka ce da shi ba asna ka mun aike ka lilhalki ai ilal halki zuwa ga halittu aljami'i gaba ɗaya rasulana kuma kana matsayin ɗan aikinmu saboda haka saƙo ne mun ka baka kai kuma mai isar da saƙo ne litahadiyahum don ka shiryar da su mutane ko halittu sabilana ka shiryar da su hanyar mu ba'adad dalali bayan da sun bata ko da annabi sallallahu alaihi wasallama aka turo shi da risala mutane akan bata suke amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai shiryar da al'umma zuwa ga wannan hanya ta Allah. Sai ce watan shura ba watan shuru ba ne don ma'atuf ne, ma'atufin ne akan litahadiyahum. Watan shura kuma ka yada fihim a cikinsu jamilana abin da yake mai kyau daga gare mu, kulla wakati kowane lokaci, shine shari'ar musulunci. da kuma bayani game da halaye na gari to an aike ka ne don ka shiryar da mutane sannan ka yada abu mai kyau daga gare mu cikin wannan al'umma din ka koya musu abu kaza ke da kyau abu kaza ke da kyau ga hanya ta gaskiya ku zo ku bi sai ce la in kana ibrahim lalle tabbas annabi ibrahim ya kasance adha ya kasance khalilana madadainmu ma'ana masoyinmu soyayyar da babu tarayya a cikinta ita ake kira hulla to annabi ibrahim ya zamo khalilana madaɗayin wata khazallahu ibrahim khalila Allah ya mayar da annabi ibrahim madaɗayi fa'anta sai dai kai ka ƙara sama ga ibrahim kai matsayi biyu gare ka fa'anta habibun kai na farko kai masoyi ne inda na agun wa khalilu kuma kai ma madadayi ne shi kuma annabi ibrahim hulla gare kai kuma ka hada biyu akwai habib sannan ga khalil ga hulla ga alhubbu duk ka tara shi kuma annabi ibrahim ya tara alhulla wanda ka nuna maka da hullatun daban mahabbatun daban ba guda ba ne malamai sun ce ita hulla so ne wanda ba a tarayya a cikinsa saboda haka a ɓangare guda ake wa shi ɓangare guda kawai ake wa shi in ka ce misali Allah subhanahu wa ta'ala khalili ko na riƙe Allah khalili ni misali to bi ma'ana kana son sa son da baka wa kowa irin wannan so shi yasa ba a yin shiga sauran mutane ba a yin shiga halittu amma ba za ka ce Allah ya rike ni khalilun ba sai in kana da nassi daga Allah eh to wanda shi ne aga Ibrahim Iyas shehu Ibrahim Iyas da ya ce lakin na nittakhastuhu wakilan fakhtarani khalila to kaga wannan akwai bukata a samu nas na cewa eh tunda shi dai annabi ibrahim ga nasi cikin alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ga hadisi ya faɗa daga bakinsa cewa kamar yadda allah ya rike annabi ibrahim khalil ni ma ya rike ni khalil to to sai ce a yamanta hasha ya kai wanda ya tsalkaka an bi'adin daga nisan gare mu wa an ƙila da kuma ƙiyayya manzon Allah ya nisanta daga a cewai ko ya tsalkaka daga a cewai ya zamo nesa ga Ubangiji bal ma ko a ce a'a Ubangiji ya kyamace shi kamar yadda kafirai suka dinga faɗa a lokacin wa man wajihuhu ya kai wanda fuskarsa sa ya ce mata hawwala fuskar tashi bata juya ba an wajahina daga fuskanmu ko yaushe fuskarsa tana daurantanmu tana nufatanmu tana tunkaranmu waman ya kai wanda ƙadita wassala ya sadu inda na agumu bil ma'ali saboda manya-manyan darajoji da aka bashi to a dalilin su ne ta hanyar su ne annabi sallallahu alaihi sallama ya samu saduwa ga ubangiji sai ya ce taƙaddam ka gabata li'arshi zuwa ga al'arshi na wadunu ka kusanta waƙarub ka kusanto ilal ula zuwa ga darajoji mafi ya ɗaukaka wasalni ka tambaye ni ko ka roƙe ni fa'in ni Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake gaya masa haka to kafilu ni mai lamun cewa ne bil ata'i da baka duk abin da ka roƙa Allah ya lamunce zai bashi khaza'inu na taskokinmu na arziki wurin da ake ɓoye arziki to taskokinmu ƙadi sullimat laka an riga an sallama su an miƙa su zuwa gare ka biljada ta hanyar kyauta wa ayatuna ayoyinmu kadi uhuki matlaka an riga an kyautata bayanin su gare ka bilhuda tare da shirya wa amlakuna mala'ikunmu ta da uka suna kiran ka bin rahabi ko bin rahabi tare da yalwa fin nida a cikin wannan kiran babu kunci a cikin wannan kiran nasu laƙari sharrafa Allahun nabiya haƙiƙa Allah ya darajanta wannan annabi Muhammada shine annabi Muhammad da mi ya girmama shi ya ce bima da abin da la ilaihi sabilu wanda babu hanya zuwa gare shi lil anami ga halittu ba wata halitta da take da hanyar zuwa isuwa zuwa ga wannan abin to da shi mun ka ɗaukaka ka saboda haka Allah ya baiwa annabi wata daraja wata ƙima wadda babu wata halitta da za ta samu hanyar saduwa zuwa ga wannan abu ko kaso babu hanya to tunda babu hanya ya za ka yi abin falala ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma zaɓe ne to nan za mu dakata insha Allahu wani darasin sai mu tashi shafi na 77 abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته